الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة إمام الدارم يتي وانا بابي كما زاي أي بيان ما انتنا حيلة باتا صلى باتا ين أزمي to me yasa take rama azumi ba ta rama sallah duk ibada ne ko me yasa take rama azumi ba ta rama sallah dukkan su kuma dukkan su kuma ai kowa ya san darajar su a cikin musulunci ko to shine sai ce qala akhbarana muhammad ibn yusuf qala haddathana sufyan an hammad an ibrahima qala yace إذا سمع الحائض والجنب السجدة يغتسل الجنب ويسجد ولا تقضي الحائض لأنها لا تصلي هكذا نقول هكذا ne yace mace tana haila sai ta zauna tana shauraron alkur'ani sai malai karanta ayan da akwai sujada yayi sujada za ta yi sujada ko ba za ta yi ba sai ce yagtasilul junubu wa yasjud yace mai jaraba shi abin shi na hannunsa ne shine rashin bai ga dama bane in baka ba sai tashi yi wanka yi sallah mai haila kuma fa abin yafi karfin da ba hannunta yake ba sai injini ya dauke wala taqdil ha'idu li'annaha la tusalli saboda ba ta sallah قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في الحائض تسمع السجدة قال لا تقضي ميهايلا متي ميهايلا تنا شورارون كراتون القرآن أكرت آية سجدة أكي سجدة أيتي إتبزا تيبا قال أخبرنا سعيد ابن عامر وجعفر بن عون عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال ليس عليها شيء ba sai ta yi sujada ba aka ce sallah ma da tafi daraja an hana ta yi balle sujada qala akhbarana ya ala qala haddathana abilatu ibn mu'tib ibn mu'attib an ibrahima an al-aswadi an aisha radhiyallahu anha qalat yace an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata da ta ce كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يأمرنا فما يأمر امرأة منا برد الصلاة tace mun kasance matan manzon Allah da iyalansa da mene muna yin haila muna tare da shi bai taba ce ma wata kirama sallah ba an san kuma tana haila ba ta sallah gashi ana kallo ba ta sallah amma za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba فما يأمر امرأة منا برد الصلاة وأن النس نكو ظاهري هذا نس أو ظاهر إيه؟ إيه؟ هذا نص أم ظاهر فما يأمر امرأة منا برد الصلاة بايا أمرتا وتأتك متتي ترام صلى يتي ترام صلى بايا أمرتا انت. ظاهري نكون نسي قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها وتمشي الله كرم من أنا عائشة تتمين أنا عائشة تتي أتقضي إهدانا صلاة أيام حيضها ɗaya mu za ta rama sallan da bata yi ba a lokacin da take haila? faƙalat sai na na aisha ta kada baki ta ce a haruriyatun anti ke daga kasan hiraura a kike wata kasa wani gari ne da kusa da kufa kamar mil ne ko kilo mita uku ko kusa da kufa nan ne farkon hawarija suka fito kasan garin 'yan tawaye kenan wanda suka yi masu na aliyu tawaye masu tsanani ne a cikin addini sai ce ke mutuniyar hiraura a ce قد كانت إهدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تؤمر بقضاء tace ɗayan mu tana haila zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce mata tara musallan da ba ta yi ba qala akhbarana abu nu'mani qala haddathana hammad an yazid ar-rashq ay yazid ar-rashq an mu'adha qala abu nu'mani كأن حمادا فرق حديث أيوب فجاء بهذا قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن الصائب عن عامر قال يتي إذا سمعت الحائد السجدة فلا تسجد فلا تسجد mace mai haila tana shauran karatun alkurani daga an karanta ayar sujada aka yi sujada ita ba za ta yi sujada ba قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال يتي لا تسجد المرأة الحائض إذا سمعت السجدة قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أنه كان يكره للحائض أن تسجد إذا سمعت السجدة yace ya ya yana ya karhanta baya yana ganin bai dace ba mace tana haila don ta ji ayar sujjada ta yi sujjada qala akhbarana ya ala an muhammad bin aun an abi ghalib ajlana qala سألت ابن عباس رضي الله عنهما yace na tambayi Abdullahi dan Abbas Allah yarda da su baki ɗaya da Abdullahi da Abbas ɗin anin nufasa'i wal ha'iri na tambaye shi mace mai jinin nifasi da jinin haila hal taqdiyani salata idza tahur idza tatahharna in suka yi tsarki suka tsarkaka za su rama sallah qala huwa za yace ga sunan matan manzon Allah azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama falau fa'alna zalika amarna nisa'ana bi zalika da a ce suna rama sallah in su wanda ba suka suka dakata da yi lokacin haila da mu ma sai mu umurci iyalan mu su ma su rama sallah ga gidan kenan headquarter kenan ko ba headquarter kenan ba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya fito nan shine tabbas قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا خالد عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال يتي أتت امرأة إلى عائشة فقالت وتماتا وتمجتاز وجنان عائشة سيتتي أقضي ما تركت من صلاتي في الحيض عند الظهر زن رام صلى دبيبا ألوكة أنك هيلا نصركك فقالت عائشة أحرورية أنتِ kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanat ihdana tahidu wa tathuru fala ya'muruna bil qada'i muna yin haila mu sarkaka baya ce mana murama sallam قال أخبرنا إساق بن عيسى قال حدثنا شريك عن كثير أبي إسماعيل قال قلت لفاطمة يعني بنت علي نفر فاطمة إر سيدنا علي أتقضين الصلاة أيام عيضك قالت لا كنا رام صلى kina rama sallan da baki bai lokacin hailanki in kika sarkaka ta ce a'a qala akhbarana sa'id ibn rabi qala haddathana shuba an yazid ibn rash qala sami'tu mu'azata an aisha radhiyallahu anha سألتها امرأة أتقضي الحائض الصلاة فقالت أحرورية أنت قد حلن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهن يجزين matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna sallah eh suna yin haila ba sa rama az- ba sa rama sallah yace wannan shine daidai ya wadatar fa amarahunna yajzina qala abdullah ma'anahu annahunna la yaqzina ai abinda ba sa ba sa rama sallah babu yace alhaidu tadhkuru Allah azza wa jalla wala taqra'ul qur'ana mai haila za ta ambaci sunan Allah amma ba za ta karanta alqur'ani ba in ayan alqur'ani ta dace da addu'a ko ta waida kamar ayatul kursi falaki da nasi da kulwa da wannan ayoyi za ta karanta ne da zimman addu'a da neman tsari wannan babu laifi amma da ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ta yi tilawa ta karanta su aka ce a waɗanda suka hana mace mai haila ta karanta alqur'ani kenan قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال الحائض والجنب يذكران الله ويسميان mai haila da mai jaraba za su ambaci sunan Allah kuma su ce bismillahi yusamma yani za su ce bismillahi da zimman addu'a qala akhbarana muhammad yusuf قال حدثنا سفيان قال بلغني عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا لا يقرأ الجنب والحائض آية تامة يقرأان الحرف mai janaba da mai haila ba sa karanta aya guda ta cika karanta aya guda su cika ta sai dai su karanta kaɗan a ciki ba za su cika aya ba قال أخبرنا محمد بن يزيد البزاز قال حدثنا شريك عن فراس عن عامر الجنب والحائض لا يقرآن القرآن قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم قال كان عمر رضي الله عنه يكره أو ينهى أن يقرأ الجنب سيدنا عمر ينا حنا من جنبه كرنت القرآن قال شعبة وجدت في الكتاب والحائض شعبة يتي ناسا الجنب والحائض دكا أكهنا قال أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال أربعة لا يقرؤون القرآن mutum hudu ko ku hujjaji hudu ba a karanta alkur'ani inda khala'i lokacin da mutum ya je ya zagaya ya kewaya wafil hammami da ban ɗaki wal junubu da mai janaba wal ha'idu da mai haila illa ayata wa nahwaha al junubi wal ha'idi sai dai aya ko kasa da aya dangane da mai janaba ko mai haila قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء وحماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير قالوا الحائض والجنب يستفتحون الآية ولا يتمون آخرها suka ce wai za su bude aya kar su cika su aya qala akhbarana hajjajun عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبي العالية في الحائض قال لا تقرأ القرآن قال أخبر قال أخبرنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم قال أنبأنا السائب ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها كانت ترقي أسماء na na aisha tana yi mana na asma a rukuya radiyallahu anha wa hiya arikun tana cikin haila za ta yi mana na asma rukuya rukuya kuma da ayoyin alkur'ani ake yi raqiya irqa raqa yarqi fa'ila yaf'alu fa'ala yaf'ilu قال أخبرنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال aljunubu yadhkuru smallahi ta'ala mai janaba zai ambaci sunan Allah madaukakin sarki qala akhbarana sahal ibn hammadin qala haddathana shu'ba an sayyarin an abi wa'ilin qala kana yuqalu yace ya kasance da ana fadar cewa la yaqra'ul junubu wala al-ha'idu wala yaqra'u fil hammam وحالان لا يذكر العبد فيهما الله mana mai janaba da mai haila ba sa karanta alkur'ani haka kuma ba za a karanta alkur'ani a cikin banɗaki ba wahala ni da kuma wani lokaci guda biyu halin da mutum ke samun kanshi la yazkuru al'abdu fihima Allah bawa ba zai ambaci sunan Allah ba indal khala'i lokacin da ya kadaita yana tsuguno wa indal jima'i da lokacin da yake jima'i إلا أن إلا أن الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى الله يعني متن إن زي زكي ما يالسا سيفارا يأنبتي سونا الله ma'ana a lokacin da mutum ke jima'i wai ba zai kira sunan Allah ba saboda me eh eh eh ban ji ba ina sunan take ya ce me a a aka ce sun ce in mutum na saduwa da iyalinsa ba zai ambaci sunan Allah ba wahimta kayi wahamin ke eh ba me ba me ba kaya jikinsa mutum yana tsirara ba zai ambaci sunan Allah ba zai ambata ko ba zai ambata ba in ta kama eh to ina ma nan ta kama eh halin da ke ciki a nan wata shekara kai ka ce hakkiran sallah suke yi kamanta kamanta a an yi haka ko ba haka ba eh to idan bai yana sirara ai ba zai hana ya ambaci sunan Allah ba don yana jima'i sai ya hana ambaci sunan Allah waɗansu abinda suke faɗa shi ne a wannan lokacin da ƙyar mutum ya kira abu ya karasa shi ba zai iya karasawa amma zai karasa abin shi wa قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة الحائض تقرأ قال لا عطاء كنا إلا طرف الآية سيدي جيب رب آية بذات كرنت آية دي كمان قال أخبرنا عبد الله بن سعيد yanzu sun daina kiran sallah ne an daina kiran sallah ne a lokacin ana yi قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي عطاف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أربع لا يحرمن على جنب أربع لا يحرمن أو لا يحرمن على الجنب لا يحرمنكم يحرمن لا يحرمن على جنب ولا حائض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر باب في الحائض تسمع السجدة فلا تسجد فلا تسجد كو فلا تسجد أه؟ فلا تسجد دايداي كده قال أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان قال حدثنا الحسن ابن عبيد الله عن مسلم ابن صبيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الحائض تسمع السجدة قال لا تسجد لأنها صلاة ويسبب سجدة القرآن ويصلى shi yasa sallah ce mace ba za ta yi ba sallah ce maza ba za ta yi ba qala akhbarana ahmad ibn humayd qala hadathana hafs bin ghiyas an al-hasan bin ubaydillah an ibrahima wa abi dhuha qala la tasjudu suka ce ba za ta yi sujada ba قال أخبرنا أحمد ابن حميد قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير قال ليس عليها ذاك الصلاة أكبر من ذلك بذات سجرة صلى تافي سجرة درجة أو كك أنهار تيبا لسجرة سجرة قراءة القرآن قال أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا ابن, ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال منع muni'at khairan min zalika as-salata al-maktuba an hana ta yin abin da yafi wannan ma daraja sallah قال أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال لا تسجد بذات سجدا با قال أخبرنا أحمد قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري في المرأة ترى الطهر فتسمع السجدة ثم تتاي هيلا سيتسركك كافين تاي وانكا كما سيتجي انا قراتون القرآن انا قرأت آية سجدة تو يا ذاتي قال لا تسجد حتى تغتسل aka ce ba za ta sujada ba har sai ta yi wanka wayannan duk abin da muke fada dangane da waɗanda suka ce ba za a yi ba kenan an fahimta dama matsalan malamai sun kari juna ilimi ko wajen karatun alkur'ani an tattauna wayannan matsalolin ko matsalar inda ta faru duk waɗansu abubuwan da ake magana na hadisai da menene asar an sahaba aka ce ba wanda ya inganta wanda ya inganta kuma ba abin da ake nufi ba kenan sai aka dawo kan abin da ya inganta shine alkur'ani إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا إلا المطهرون إنه يتي لقرآن كريم القرآن من جرمة في كتاب مكنون لا يمسه الكناية ترجم إلى ماذا؟ أه؟ الكناية ترجع إلى ماذا القرآن أه؟ لا كتاب مكنون سكتي الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إنه لقرآن كريم أنك رسولا في كتاب مكنون أنك رسول النبي لا يمسه لا يمس القرآن أو الكتاب المكنون to wanda suka ce suka ce nan ayan ma ba tana magana kan mace mai haila ko za ta taba alkurani ko ba za ta taba bane za ta suka ce za ta yi karatu alkurani za ta dauki alkurani za ta yi menene da menene da menene sa'annan su ma suka kawo hujjojin su ko to wata rana za zo a karanta insha Allah قال أخبرنا أبو زيد سيد بن الربيع قال حدثنا شوبة عن الحكم قال سميت ذرا ابن وائل من محانة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يتي ناجم الله صلى الله عليه وسلم يا فدا مماتا تصدقنا كباد صدقة فإن كنا أكثر أهل النار أي كوني كوكا في كوايا وأتكي موتا ماتا كي ننكو فقالت امرأة ليست من علية النساء sai wata mata ta tashi ba cikin manyan mata fitattun mata ba take ba sai ta tashi sai ta ce me lima au bima au fima lima dan me ya manzon Allah aw bima saboda me aw fima ko dan me aka aka aka yi wannan hukunci qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan nassin da ya zo karshe cike mas'alar ya tada mas'alar fa daga cewa mace ne ko namiji saboda an ka fa inna sai ce kala inna kunna saboda tabbas lallai ku tukfirna la'ana wa takfurna al'ashira wa'annan nasu wa'annan guda biyu da aka kawo abubuwa guda biyu illoli guda biyu da aka kawo to duk wanda ya wannan illa ya shiga cikin hukunci kenan fa inna kunna tukthirna la'anata kuna yawaita sai la'anta wa takfurna al'ashira kuna butulce ma mazajenku in mace ta butulce ma mijinta ta shiga cikin wannan abin to in namiji ya butulce ma matarsa fa ya shiga cikin hukunci ko bai shiga ba eh me kiyasi ina ma nan kiyasi ina ma nan kiyasi matsala dole ka hutashe kanka ka yadda cewa matsala ɗaya cikin rayuwa mutum bai santa ba zai sha wahala ka yadda cewa akwai abin da ya fi karfinka ba za ka iya shi ba kowa ne ne kai in ba ka fahimci haka ba to za ka sha wahala kana iya wannan kayayu wannan ba za ka iya ba ya fi karfinka amma ba ka sani ba kana yi kaman za ka yi kaman wancan to sai ka wahal da kanka to haka mutum kwakwalwanka hankalinka ya kamata ka yi mata iyaka ka yi ma hankalinka iyaka kwakwalwanka iyaka ba komai za ka iya fahimta ba kuma ba komai za ka iya fahimta yanzu yanzu ba shekaru talatin baya akwai abubuwan da suka kwakwalwanka ba za ta iya ɗauka ba yanzu tana iya ɗauka haka zuwa gaba haka matsaloli suke ke sa ba komai ne za ka iya fahimtar abin da ake nufi ba yanzu yanzu to menene ake nema gare ka ka mika wuya wa yusallimu taslima wa ya faɗa Allah wa ya faɗa manzon Allah sai ka mika wuya to abinda ake bukata gare ka kenan ba wai ka san illar da ta sa abu ya zama din bin ba in ka ce ba za ka yi aiki da abinda Allah ce ko manzon Allah ba sai ka san illa to shikenan kana bauta ma illa kenan kana yi ne dan Allah ya ce ayi ko manzon Allah ya ce ayi to abinda ake nema gare ka kenan an fahimta to saboda shi yasa wannan hadisin malamai wannan kowa rudewa yake wannan ya faɗi abin da yake gani wannan yake faɗi abin da yake gani don maganganun da ke cikin ka zo za ka fassara a zahirin wannan hadisin sai kamar kana tufka da warwara kana faɗar wannan kuma kana faɗar wannan kana faɗar wannan kuma kana faɗar wannan an fahimta sai ce qala wa qala abdullahi sai ce ma min naqisi ad-din wal aql ba mu taba ganin masu ƙarancin hankali da addini ba aghlabu lirrijali zawil amri ala amrihim minan nisa'i ba mu taba ganin masu ƙarancin hankali da addini kuma sun fi karfin suna rinjayen namiji komen karfin halin shi komen ilimin shi komen karfin shi sai mace an fahimta to ya za a ce naqisatu aklin wa dinin amma kai kamilul akli wa din mata rinjaye ka tafi karfinka eh yaya za a fahimci wannan eh ai me an ga ina aka gani ina aka gani ai to ai wani raunin shi shine karfin shi dan jinjiri kankani da aka haife shi ba iya yin komai ba raunin ne bane kowa na kare shi wasu ba ta so ko koda ya haukansa ba karfi ba kenan mace raunin ta shine karfi a wajenta in ta ce za ta bar wannan raunin ta yi da karfi kuma ba zai mata kyau ba duk shakkenci ga bakai ibrahim kais ba da fajirci da shakkenci da menene da menene da menene shi ne ya zai ce wa ma zarafata ainaki illa li tadribi bisa hamaiki fi a ashari kalbin muqattali ba komai yasa kike zubar da kwalla din nan ba sai dai dan ki ratsa cikin kirji na ki je ki kwankwashi zuciyata ki fi karfi na ki samu abin da yake so saboda me takobi ta dauka bindiga ta dauka mejene ta dauka kwalla guda biyu aka ce wannan shine makamin mace wanda yafi karfi shine makami a wajen mace wanda yafi karfi duk wanda ya san rayuwa shekaru 60 baya ya san da haka amma yanzu al'amura sun dan caccanza fa eh duk mace ce bara ya zo ya tarar da ni ai sai na sai an yi masifa sai a ta fita hayyacin mace ta koma cikin wani abu daban ba zai mata kyau ba bara ya zo kina zubar da kwalla tarbe shi sannu da zuwa ki kai mishi abinci kina kwalla san mai lafiya kice ba komai wallahi in zuciyarsa bata karye ba ba shi da imani ba shi da tausayi ce ba komai in ya gama zubar da kwalla biyu a dawo lafiya wallahi in yana da sauran imanin ya je ba zai iya yin komai ba sai ya san me yake faruwa ne eh duk mai imani duk namiji kuma duk namiji mai mutunci ya san da wannan ko uwarsa ko matarsa ko ƴarsa da zubar da kwallon hawaye guda biyu wallahi sai ya nemi menene sai an sai an aiwatar da abin da agba sai an yi mata abin da take so matakan ba sabo bane ba zai yi ba zai iya ba zuciyarsa ba za ba zai samu kwanciyar hankali ba da nutsuwa ya shigo gida ta tarbe shi sannu da zuwa tana zubar da kwallon ya je ya je karta karba ta aje ta kawo abinci tana zubar da kwallon lafiya mai babu komai babu komai mai kawo komai ka gama da abin za ka fita ta zo ta sallame ka ta raka ka kuma tana zubar da kwalla kowane ne sai ya matsa shi ya san menene ba a yi mata ba wallahi sai ya yi an fahimta to shi ne da aka ce mun taba ganin masu karancin addini da hankali waɗanda suke fin mai karancin hankali fi karfin mai cikakken hankali to me kenan kuma ina ma na wannan maganar ya aka yi haka to kuma naqisatu dinin naqisatu dinin ina mana naqisatu dinin masu me tauyayen me to menene addini mecece ibada if'al la taf'al i nayi bari na bari mace mai haila mace mai wacce take cikin tsarki aka ce ta yi sallah in ba ta yi sallah ba me za ta samu azaba mace mai haila kuma aka ce kakki sallah in ta tashi ta yi sallah kuma me za ta samu to sai ta ce a an ce kar na yi sallah addini shari'a ta ce kar na yi sallah sai ta ki yin sallah ta yi ibada ko ba ta yi ibada ba an fahimta قال رجل ما نقصان عقلها سيونتي تمينيني توين أنكلنت هنكلنت قال جئلت شهادة امرأتين بشهادة رجل أي أنت وإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء قال سئل ما نقصان دينها شاكة تميكم نقصان دين انت قال تمكث كذا وكذا من يوم وليلة لا تصلي لله صلاةً a lokacin ta tashi ta yi sallah lada za ta samu me za ta samu zunubi babu almar'atul ha'idu tusalli fi thawbiha idza tahurat babin da yazo nan mace tana haila akwai rigar da take sa lokacin da take haila in ta tsarkaka ta gama ta yi wanka rigar tufar da ta yi amfani da ita lokacin da take haila din bata ga wani abu ya same ta ba jini ko mai ce ta yi sallah a cikin abinta ta yi gumi a ciki ta yi menene a ciki duk ba ya hana ta yi sallah don gumi ba jini ba najasa ba قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وأنا قالت أنا عائشة الله كرمت داتتي إذا طهرت المرأة من الحيض طهرت إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتب فلتتتبع ثوبها الذي يلي جلدها sai ta duba riga tufanta da ke jikinta akwai tufan da ke jikinta kamar shimi kenan akwai tufan da ke sama da shi to wanda ke manne da jikinta din sai ta duba ta gani faltaghsil ma asabahu min al'aza in wani abu ya sami cikin jinin hailan ya taba sai ta wanke wajen thumma tusalli fihi sannan ta yi sallah a cikin tufanta قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن, حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون لإهدانا الدرء فيه تهيد يتي من كسن شي لوكاشن دا سنا هايلا ما تشين تاتا هايلا اكو الدرء آه الدرء the mijwal idza masbaka rat baina dir'in wa mijwali wai in ta fito ta cikin gari da tufan da ke bi sake sawa a jiki da wanda take dorawa a kai a rigar da take sawa in tana haila fihi tahidu wa fihi tujnibu thumma tara fihi alqatrata min dam min dami haidha haidatiha mace tana da rigar da take sawa tana haila sai ta gama haila sai ta ga wani digo na jini a cikin wannan rigar akan wannan rigar fataqsa'ahu biriqiha sai ta kankare shi in ya bushe ta kankare ta kankare in danye ne bushe ba ta share ta goge ta kawo kara ko dutse ta goge قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة إن إهدا كنا تسبقها القطرة من الدم تيانكو تكن سامو إيغون جيني نهايلا أتكين ريغانتا فإذا أصابت إهدا كنا ذلك فلتقصعه فلتقصعه بريقها إن تجهك تكنكري يا بوشي تكنكري تكنكري تتوب يا وانت تبوجي قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران جني يتبع جني عيلة يتبع تفر توانكي توانكي دي يتفي أما wannan kalan na da ƙarfi ya ki tafiya sai ta kawo zafaran ko warsu sai ta zuba wajen shikenan sai kalan jinin ya tafi قال أخبرنا سيد بن الربيع قال حدثنا شوبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت لها امرأة وتمت تفدى من عائشة تتي الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب جني yana ta matufata na wanke na wanke sai yake tafiya ma'ana ruwa yana tsarkake abu in an sa ruwa aka wanke jinin ya tafi to wata kalan tana da ƙarfi ba za ta tafi ba to ya za ta yi fa aqta'uhu sai na yanke wajen قالت الماء طهور تشي أي روى من سرقك والدين قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثني جابر بن صبح قال سمعت سمعت خلاس بن عمرو قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم تشي منزون ألا أبو القاسم وبن قاسم صلى الله عليه وسلم ya kasance ya kunu ma'i fi shi'aril wahid wa ana ha'idun tamisun yakan kasance tare da ni a cikin bargo ɗaya ko tufa ɗaya ko zani ɗaya ko mayafi ɗaya ina cikin haila in asabahu minni shay'un gasala ma asabahu in wani abu ya taba tufar manzon Allah jinin daga jinin haila sai ya wanke inda ya taba jinin kawai ya fita ya je sallah a cikin rigarsa lam ya'duhu ila ghairihi baya baya tsallaka inda jinin ya taba sai wanke wajen wa salla fihi thumma ya'udu yaje ya salla a cikin tufan sa'an nan ya sake dawowa wa in asabahu minni shay'un fa'ala mithla zalik غسل مكانه لم يع... لم يعده الى غيره وصلى فيه ya sake dawowa kuma jinin ya taba shi kuma sai ya wanke inda jinin ya taba sannan sai ya je ya salla sallan sallan manzo Allah kuma ta fita ka ko قال أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض dangane da tufan da mace ke sakawa lokacin da take haila in asabahu damun gasalatu in jinin haila ya taba sai ta wanke inda jinin ya taba wa illa falaysa alaiha ghasluhu in jini bai taba ba ba wajibi bane don ta yi haila a ciki ta wanke tufar wa in arikat fihi ko da ta yi gumi har tufar ta jiki fa innahu yujzi'uha an tanzahahu in ta ya wadata in ta ga dama ta yayyafa ruwa amma ta yayyafa ruwa ba gumi ba na dasa ba qala akhbarana ubaidullah ibn musa an usmana an mujahidin qala al mar'atu al haid tusalli fi siyabiha allati tahidu fiha illa an yusiba shay'an min hadamun fataghsilu mawdi'a ad-dami sai dai in jinin haila ya taba rigar ko tufan ko zani ko mayafin sai ta kama inda jinin ya taba sai ta wanke shi kenan sauran sauran rigar ba abin da ya same su قال أخبرنا عمرو بن عم ابن عون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب ta ce na tambayi manzo Allah dangane da jinin hailayatin da zai taba tufa qala huttihi thumma rushihi bil ma'i ce in ya bushe ki kankare shi sannan ki fesa mishi ruwa ko ki yayyafa ruwa قال حدثنا معاذ بن هانئ عن إبراهيم ابن طهمان عن مغيرة عن إبراهيم قال الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم mace don ta yi haila ba lalle ne sai ta wanke tufarta da take sakawa tana kai kawo don ta yi gumi a ciki sai dai injini ya taba قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق قال حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت تشي سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها إذا طهرت من محيضها naji wata mace tana tambayar manzo Allah ya manzo Allah dangane da rigata ko tufata da na sanin na jinin haila na gama ya za a yi kaifa tasna'u bihi ya zan yi da shi qala in ra'aiti fihi daman fahukkihi yace in kin ga jini a ciki ya bushe ki kankare shi thumma akrusihi bima'in sannan ki kawo ruwa ki yayyafa ثم انتهي في سائره فصلي فيه in yi gada maki yayyafa ruwa gefen shi ki sallah a cikin kayanki qala akhbarana abu ubaidin abu ubaidin al-qasim bin sallam qala hadathana abdurrahman ibn mahdi an sufyana an thabit al-haddad an adi bin dinar maula ummi qais bint mihsan an ummi qais radiyallahu anha qalat سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال اغسليه بماء وسدر وهكيه بضلع yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tufar da jinin haila yace ki wanke da ruwa da magariya ki kankare ki wanke shi ki tsabtace shi قال أخبرنا سعيد بن الربيع عن علي بن مبارك قال سمعت كريمة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها وسألتها وسألتها امرأة وسألتها سيرة تنبيتنا امرأة متشي يصيب ثوبها من دم حيضتها قالت لتغسله بالماء tace mace ce ta yi jinin haila ta gama shi jini ya taba rigar da ke jikinta ko zani ya ce ta wanke inda ya taba din shi ta yi sallah cikin kayanta قالت فإنا نغسله فيبقى أثره تشي منا وانكي وامو وانكي مغما أما سيغا علامة علامة أوجه قالت إنما الماء طهور أي رواشيكي سرك كيوا قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال كانت عائشة ترى, ترى الشيء من المهيد في ثوبها فتحته بالحجر أو بالعود أو بالقرن ثم ترشه وين أنا عايش ترى جنجين هاي لا يتبت تفتح سيت كنكري da ta dauki dutse ta kankare shi ta gogoge shi ko kara au bil karni karni kaman ka wani abu thumma tarushuhu sannan ta yayyafa ruwa wayannan duk da ake fada fa gidan manzo Allah kenan matan manzo Allah su gani matan manzo Allah kenan su abinda suke bi shine shari'a abinda shari'a ta kyamata shi su kyamace shi abinda shari'a ba ta kyamace shi ba sai su bar shi haka mace mai haila kenan gaga tana tare da mijinta wai jinin haila in ya taba nan in kai ce ai zanin duka ma sai an yi abin nan babun fi arakil junubi wal ha'idi babin da yazo yana magana kan in mace tana haila ko mutum yana da cikin janaba ya fita ya ce zai je unguwa ya dawo ko tana cikin haila sai jikinta ta yi gumi ya jike tufar ya taba tufar ya za a yi tufar ta zama najasa قال أخبرنا أبو نعيم أنا عبد الوهاب الثقفي أنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم قال سألت سعيد بن جبير عن الجنب يعرق في الثوب ثم يمسحه به قال لا بأس به mutum yana cikin janaba ya yi gumi ya ji kasa ita ai ba najasa bane babu laifi قال حدثنا حجاج بن من هال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سيد بن جبير أنه كان لا يرى بعرك الجنب في الثوب بأسا ai mutum ya yi janaba ya sa rigar shi da rana ya fice je dawo rigar ya kwashi gumi ai ba komai sai ya salla cikin kayansa qala akhbarana hajjaju qala haddathana hammadun an ata ibn sa'ib an ash-sha'bi annahu kana la yara bihi ba'sa qala akhbarana hajjaj qala haddathana hammadun an humayd an al-hasani qala ما كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجدون ثوبين ba duk sahabbai suke da riguna guda biyu ba wani rigar sa kwaya ɗaya ce ciki zai yi gumi ciki za ta yi wa qala idza tasalta alasta talbasuhu fa zaka bi zak in kai wanka ba kana saka dauki rigar ka saka ba ai shikenan ba komai tunda kai wankan janaba abin janaba ta tabar jikinka ai qala akhbarana amr bin aunin قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الرجل يصيب المرأة ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا متينا cikin jaraba ya sa rigarsa rigar ta dauko gumi a jikin shi babu komai gumin ba na jasa ba قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا يحيى بن سليم أو سليم سليم عن ابن جريج عن عطاء قال لا باس أن يعرك الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه babu laifi mai haila ko mai janaba su yi gumi a cikin tufa su ya ɗauko gumi don sun yi sallah a cikin babu komai qala akhbarana amr bin aun qala anba'ana abul ahwas an abi hamza an ibrahima fil junubi يعرق في ثوبه قال لا يضره ولا ينضهه بالماء ما بكوم يبقى ما سيا فروابا قال أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن حماد عن إبراهيم في الحائض إذا عرقت في ثيابها فإنه يجزئها an tanzahahu bil ma'i mace mai haila ta yi gumi a cikin tufarta aka ce sai ta yayyafa ruwa in ba ta yayyafa ma babu komai قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه سيدنا عمر يا كسنجي ينا سا ريغارسا ينا cikin janaba yayi gumi a cikin rigar wai yazo ya salla a cikin rigarsa in yayi wankan janaba قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم عن هشام هو ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنب babu babu ko babu mubasharatul ha'id to wai babi da yazo yana bayani mace tana haila mijinta zai rungume ta zai gogayya da ita zai rungume ta tana haila قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي ون يا تنبي منزو الله صلى الله عليه وسلم سيتي ما يحل لي من امرأتي وهي حائض يا منزو الله إما تاتا تنا هيلا مي حلت غريني دنغني دا إتا مي زي إيه دا إتا قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها yace sai ta ɗauki zaninta kukuwar jallinta ta ɗaura daga cibinta zuwa ba sai ya kai gwiwa ba ma rabin cinyanta to sannan sun masha'anaka bi a alaha sa'annan ka rungumi jikinta tun daga kan cibinta har zuwa ko ina har sama daga inda aka ɗaure kuma har zuwa kasa za ka yi runguma shi wannan babu komai قال أخبرنا خالد قال ثم شأنك yace ga abin da za a in dai runguma za ka yi yadda za ka ji daɗi haka za ka yi majikin قال أخبرنا خالد قال حدثنا مالك عن نافع قال أرسل عبد الله بن عبد الله بن عمر إلى عائشة عبد الله بن عبد الله بن عمر جيك سيدنا عمر كنا يا أيك زوانا عائشة رضي الله عنها يسألها hal yubashiru ar-rajulu imra'atahu wa hiya ha'idun aje a tambayina na Aisha cewa mutum zai iya runguman matarsa tana cikin haila qalat sai ta ce li tashudda izaraha ala asfaliha thumma yubashiruha sai ta dauki zaninta ta daura ta daura daidan inda al'aurarta take to sannan sai ya rungume ta yayi mu'amala da ita yanda yake so ban da jima'i qalat fa qalat لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن العلاء ابن المسيب عن حماد عن إبراهيم قال الحائض يأتيها زوجها في مراقها وي ميحيلة يأتيها زوجها في مراقها وبين أفخاذها فإذا دفق غسلت ما أصابها واغتسل هو ويما جميع هيلا نجن تزي إيا واسادا دقا تشيكي مارنتا دا تشينينتا da menene da menene duka ban da dai cikin matutanta in ya zuba mata maniyi sai ta je ta wanke shi sai je yi wanka amma ita da ita ba za ta yi mai za ta yi قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال سألت عبد الكريم عن الحائض فقال قال إبراهيم لقد علمت أم إمران yace na tambaye shi yace ai ummu imran matarsa kenan ta san anni at'anu fi ilyatiha ya'ani wa hiya ha'idun yace ai matata ta san shi yake faɗa fa ya ce shi yana saduwa da yana shiga tsakanin cinyarta yana tana cikin haila قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك ابن مقول قال سأل رجل عطاء عطاء عن الحائض وليأتم بي سيدنا عطاء عطاء دنجني لما تمي هيلا فلم ير بما دون الدم بأسا shi a ta yana ganin matukan ba shiga kai saduwa da ita ba babu laifi don kai wasa da jikinta ya ce duk babu komai قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا حضت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأتزر وكان يباشرني ce in ta yi haila shi manzo Allah ce to ki daura zanin ki shin ta zaura to sai rungumi sauran jikinta duka قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ميمون ابن مهران قال سئلت عائشة ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض أنت بين أنا عائشة ميكي حلتا غنمجي دنغني دما تسلوك تندتكي حيلة قالت ما فوق الإزار ما معنى ما فوق الإزار إيه؟ ما فوق الإزار ويمك هنا وش السماء ما فوق الإزار ها ma faukal izar in ta daura zanin abin daga cibiya zuwa sama ma faukal izar ne in ta daura zanin ta suhuce al'aurata kan zanin duk ma faukal izar ne ma'ana zai rungumi zanin kenan ba fatan jikinta ba a wajen wani ma ya ce a komai har zai iya goga komai ko ina amma kada ya shiga cikin abin nan ɗinta قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا أيينة ابن عبد الرحمن ابن جو جوشن ابن ابن جوشن عن مروان الأسفر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت كل شيء قالت كل شيء غير الجماع كل شيء غير الجماع غير الجماع وين كده ايه وجوا قال قلت فما يحرم عليه منها اذا كان محرمين yace to in ta sun sun kasance cikin aikin hajji ko umra fa suna cikin irami kala kullu shay'in ghayra kalamiha komai bai halatta ba sai dai magana to babin na da tsawo ko ai lokaci ya cika ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم